والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa mu ta iso wannan rana ta litinin yau 21 ga watan al-muharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake daidai da shida ga watan yuli shekara 2026 miladiyya mun sake haduwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai cikin garin Azar da jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na adda'uwar dawa na Allama ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka muna farawa da yi juna ta'aziyya na rasuwan malamin mu malam Umar Zubair wanda Allah ta'ala ya masa cikawa jiya bayan rashin lafiya da ya dade yana tafe da ita da kuma kwanciya da ya yi a asibiti muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya fi masa kurakuransa Allah ya karɓa masa kyawun ayyukansa Allah ya kyautata masa zuriyarsa malam umar malaminmu ne ya daɗe na karantarwa tun izala tana haɗa ba ta rabu ba tun 80s late 80s ɗin nan shine shugaban majalisar malamai na ƙungiyar izala kuma ni na yi karatu a wajensa kuma na san malam kabiru na sharaka shi yana karatu a wajensa ya karanta har lawali a wajensa don haka malaminmu ne tsawon lokaci don haka muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa masa kyawawan ayyukansa ubangiji Allah ta'ala ya kyautata namu ƙarshen idan ya zo muna cikin fasali da aka ce alma'asi tu'addi ila nuqsanil aqli bayanin da ake cewa ayyukan sabo suna kai mutum zuwa ga tawaya na hankalinsa saboda hankalin ai fanni fanni ne to mun ji bayanai da shi malam ya fara a cikin wannan fasali cewa dama qur'ani ma doka kullum idan an abata sai kaga Allah yana fuskantar masu hankali ne masu hankali ake yin magana da su marasa hankali ba su ake yi ba to kaga kenan ashe duk wanda ya saba ma Allah bai kiyaye dokar Allah ba wannan dan bace na hankalinsa yana da tawaya Allah kyautata mana tunaninmu da hankalinmu gabar da zamu tashi inda malin ya auna wato ya fara yin ma'auni a kayan cewa mutumin da ya zaɓe ya saba ma Allah saboda ɗan morewar da zai a ƙarƙashin saɓon Allah kuma wannan saɓon Allah ya sanya shi a cikin wato fursuna ya sanya shi a cikin kurkukun son zuciyarsa shaidan ya ribace shi ya sanya shi cikin damuwoyi da kaskanta da nesanta da ubangiji alhali inda ya bi Allah subhanahu wata'ala zai samu waɗansu falaloli wanda kuma wannan ɗin ya haramta masa su ya haramta masa kusaci ga Allah rabauta da samun jawar na ubangiji kallon ma da mumine za su yi a ranar alkiyama ga zatin Allah subhanahu wata'ala bayan sun shiga aljanna kaga wanda ya zan sabo ya dawamar da shi a wuta ya shiga uku shi wannan ba zai samu wannan falalar ba da waɗansu abubuwa na daraja masu yawa rubin abin nan ninkin ba ninki wanda Allah ya tanada ma masu masa da'a kawai kaga sabo ya haramta masa waɗannan abubuwa wannan gaba ce muka tsaya ya ce fa'ayyu aklin nan ne ko? fa'ayyu aklin liman athara lazzata sa'atin au yawmin au daharin ina ku za a ce akwai hankali ga mutumin da ya fifita ɗan jin daɗi na sa'a ɗaya ko ɗan jin daɗi na wuni ɗaya ko ɗan jin daɗi na ɗan wani zamani sun matan ƙabe sannan jin daɗin kuma ya ƙare ka annaha hulmun lam yakun tamkar ka ce mafarki ne da bai kasance ba a in mutum yana mafarki ai yana morewa ko sai mutum ya mafarki watakila ma ya gashi sarki ne an nan da shi sarauta yau shi yake mulkan jama'a ana takawa zaki kowa yana rusuna masa yana ba da ga mata kuma an tara masa mata kyawawa ko ba haka ba a kawo masa abinci mai kyau yana cin abinci iya wanda yake so murewa ta safa a cikin mafarkin ne in ya farka kuma zai ji hakikatan ya yi sarauta zai ji hakikatan wannan abincin da ya ci mai daɗi wanda yake morewa zai ji hakikatan ya ci kaga mafarki ne to don haka duk wani daɗin da ake samu sa ƙarƙashin saɓon Allah idan ya riga ya wuce tamkar mafarki yake ya zama kamar khuyalat don bai amfanar da mutum ba ya wuce to ina hankali ga mutumin da zai fifita irin wannan jin daɗi na ɗan sa'a ɗaya ya zama mutumin da ya je zina ɗan lokaci kankani ne ba ya sa'a ce kawai lahaza ce minan lahazat sa'o'i ne ko wasu mintuna kaddara awa guda misali aje in shin bunsuru ne ma ya awa guda yana zina to idan awa ɗayan ta wuce mai awa take idan ka kwatanta ta a cikin wuni akwai awanni 23 haka ne ko sannan kuma akwai zamani mai yawa sannan kuma ga waɗansu abubuwa wanda wannan laifin ya sabbaba masa zai sabbaba masa a rayuwa ta duniya ya kuma sabbaba masa a rayuwarsa ta barzahu ya sabbaba masa a rayuwarsa ta kiyama ma dama bai tuba yayi sulhu da ubangijinsa ba to ina hankali ga mutumin da zai fifita dan jin dadi na sa'a daya ko wuni daya ko zamani daya sannan kuma jin dadin ya kare kai ka ce mafarki ne ya fifita shi ala hadhan na'imul muqimi akan wannan ni'ima tabbatacciya wal fawzul azim da rabo wanda yake mai girma da Allah ta'ala ya yi tanadi ga masu biyayya gare shi mutum ya fifita kawalwal ne akan abin da yake tabbas bal huwa sa'adatu dunya wal akhirah kai bin Allah shine rabo na duniya da lahira ma baki da wallahi wanda yake bin Allah ya dandana zakin bin Allah Allah ya taimake shi wannan ya shiga bargonsa to babu wanda ya san wannan zakin ba wanda ya san wannan dadin sai irinsa ko wanda ya fi shi amma duk wanda bai ɗanɗana daɗin biyayya ga Allah ba abin bai shiga jikinsa ya shiga ɓargonsa Allah ya masa wato ta goma shi da wannan ba to alal hakika bai san akwai daɗi a wajen biyayya ga Allah ba bal huwa sa'adatu dunya wal akhirah bin Allah subhanahu wata'ala shine rabo na duniya shine rabo na lahira mal yace walawla al aqlu alladhi taqumu bihi alayhi al hujja inda ba dan nau'in hankalin da Allah yake ba wa mutum wanda shi yake sanyawa ma har a kafa hujja a kansa ba ai ba a kafa hujja a kan mahaukaci ko hankalin ya tafi gaba ɗaya to inda ba dan yana da wani nau'in hankali wanda shi ne ya kubutar da shi daga asalin mahaukata ba wannan ɗan nau'in hankalin shi ne zai sa a kafa hujja a kansa to lakana bi manzilatil majanin da mai saba wa Allah sai a ce shi a matsayin mahaukata yake sai a ce mahaukaci ne kawai tubura to amma ba za a ce mahaukaci tuburan ba don mahaukaci tuburan ba a kafa hujja a kansa ya saba wa Allah haka ne ko in ya laifi ba za a ce ya laifi ba dama rufi atil aklamu an salatin annabi sallallahu alaihi ya ambata har mutumin da yake mahaukaci har sai lokacin da ya samu lafiya lokacin da ya warke daina hauka to inda ba dan nau'in hankalin da Allah ya ba su ya bambanta su na mahaukata tuburan ba to masu saƙon Allah da sai a ce su ma mahukata ne tufra domin mutum bai ɗora ma'auninsa a kayan mizanin da ya dace ba wallahi wallahi bai ɗora abin nan ɗinsa a kan mizanin da ya dace ba ɗan jin daɗi ne mutum zai a nan duniya kaɗai yanzu don Allah mutumin da zai je kashe wandon dukiya yanzu masala yanzu waɗanda suke zuwa su yi kidnapping su walakanta jama'a su walakanta jama'a kuma wai zaka ji har in sun yi bidiyo zaka ji suna maganan Allah suna cewa na ji wani yana wallahi tallahi ka sai rantsuwan musulmi kenan na ce ah ikon Allah yanzu shi ya san ya yi itirafi shi musulmi ne kuma sannan musulunci ya masa umarni da yin abin da yake aikatawa wallahi kaga sun san cewa su musulmi ne kenan ko ba haka bane ko da ku ba sa sallah ko da za su aikata laifuka ko da suna abin da suke yi to sai ka auna abin da suke aikatawa su a karan kansu a cikin abin da ake cewa conscience can cikin shu'urinsu na can cikin zuci a cikin damiro damirinsu shine conscience cikin damirinsu sun san cewa abin da suke nan wallahi ba daidai bane wallahi sun san ba daidai bane to me yasa suke yi dan jin dadin da suke samu a ciki sun more sun walakanta mutane shine more wannan wanda yake babban mutum ana ganinsa mai kima mai daraja cikin jama'a yanzu ya zo wajensu yana roƙonsu don Allah su yi haƙuri suna walakanta su suna jin daɗi suna ganin kansu kamar su manya ne yanzu ai sun walakanta babban mutum ko kuma sun samu kuɗi suna ga cewa ai sun san hanyar samun kuɗi ko kuma sun aikata duk abin da suka aikata suna ga to wanda ya fifita ɗan wannan jin daɗin kuma yana da yaƙinin a zuciyarsa cewa wallahi al'azim shi ma zai mutu in ba a kashe shi ba wata rana haka kawai zai mutu kuma in dai shi musulmin ne to yana da yaƙinin cewa zai koma ga Allah ko an sa shi a kabari ko ba sa shi a kabari ba rayuwar barzahu tana nan kuma babu dawowa dan ya san ubansa ya mutu kakansa ya mutu tattaba kuninsa sun mutu kuma ana mutuwa waɗanda ya kashe ma ya ga sun mutu kuma ba su dawo ba ya san shi ma tabbas yana da yaƙinin in ya mutu ba zai dawo ba kuma in dai yana da ɗarsuwan imani a zuciyarsa wallahi ya san a imanin nan nasa ya tabbatar masa cewa akwai hisabin da za a masa tun daga kabari har zuwa kiyama to don Allah a wannan ma'aunin ina hankali ga mutumin da ya fifita wancan jin daɗin akan abin da zai rasa a wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma abin da zai tarar na azaba ina hankali ga wannan to shine abin da Ibn al-Qayyim yake nunawa to haka duk wani laifi ma yake ba lalle sai wanda gravity din sa ya kai irin wancan ba kowane irin laifi walaula al-aql alladhi taqumu bihi alayhi al-hujja inda abadan irin nau'in hankalin da Allah ke bawa mutane da ya bambanta su da dabbobi da shi ba wanda da shi ne ake kafa musu hujja lakana bi manzilatil majanin da wallahi masu sako sai su zamanto a matsayin mahaukata kawai tubra bal qad takunul majanin hasanu halan minhum minhu kai a wajen Allah ma ai mahaukata tubra sun fi kyakkyawan yanayi sama da su kai har a wajen mutane ko ba haka bane yanzu don Allah mahaukaci idan ya zo shi sai aikata wani abu wanda an san mahaukaci ne tubra sai aikata wani abu na hauka mutane suna damuwa ko damuwa da lafarinsa ba za a yi ba amma wanda ake ganin mai hankali ne in ya zo ya yi rabin abin da wancan ya yi shi kuma mai mutane za su ce ya ci haba malam kai kuma da hankalinka ka zo ka aika ga matsayinsa ya faɗi so da yanzu ana ganin sa ya aikata aiki na mai na rashin hankali haka ji a mutum ya aikata ana ce wallahi wannan rashin hankali ne wannan rashin hankali ne ya mutum kamar mahaukaci kai ba mahaukaci ba ka yi kaza mutane suna faɗan haka ko kaga sai su gallaza masa su kausasa masa harce saboda yanzu suna ga ya aikata wani abu wanda shi a matsayinsa ne mai hankali bai dace ba to shine ne yake cewa inda ba dan hankali da Allah ya bambanta mutane da dabbobi wanda da shi ne ake kafa musu hujja ba da sai ya zan mai sako ya fada matsayin mahaukaci tuburan sai ce kai mahaukaci tuburan ma ya fi shi kyakkyawan yanayi a wajen mutane ma da wajen Allah saboda ai mahaukaci tubaran ba za a tuhume shi akan abin da ya ba amma shi akan tuhume shi in ya aikata abu wa aslamu aqiba kuma yafi shi kubuta kyakkyawar karshe yafi shi kyakkyawan karshe yanzu mutumin da yake bin Allah kuma sai ya zamanto ya haukace to kaga yanzu wacce rayuwarsa da ya ta bin Allah ita ce Allah zai dora ta a mawuni yanzu abin da yayi na hauka ko da a ce da yana shekara ashirin ne sai hauka ta same shi kuma yana bin Allah kuma sai ya haukace haukar kuma ta kai shi har shekara saba'in ya rasu yanzu ya ƙara nawa a gaba hamsin to ba za a kama shi da shekara hamsin ɗin nan ba abin da ya yi daga shekararsa sha biyar zuwa ashirin na bin Allah subhanahu wa ta'ala da shi za a riƙe shi za a masa hisabi kuma in ya kyautata to wannan zai zama sababinsa da Allah zai yarda da shi ya sa shi aljanna to kaga kenan ashe mahaukaci tuburan ma yafi mai aikata laifin da ake ganin sa mai hankali kyakkyawan ƙarshe ko ba haka ba ne ya fi shi kyakkyawan ƙarshe domin shi duk abin da ya aikata za a kama shi da laifinsa don yana cikin hankalinsa ya yi yana sane aikata laifin malin ce fa haza min hadal wajihi wannan tawayan hankali kenan ta wannan gefe yanzu hujja ta fita akan cewa waɗanda suke dulmiya wajen sabon Allah suna da hankali akwai wata farida ne ake ce mata kowaye wata ina ji ta taɓa riƙe AFCC ko farida waziri ita ce ake ambatawa ni dai ban karanta ba amma ina ji mutane na yawan faɗa eh cewa ta ba da shawara a lokacin da take shugabancin AFCC kamata ya da Allah duk wanda zai takarar abin nan matsayi a ƙasar nan a je a masa gwajin hankali a psychiatry a tabbatar da cewa saboda tana ga wani abubuwan da wasu suke yi public office holders abin kaman ba na masu hankali ba ne ta ce wasu abubuwan cases da yake gabanta kaman suna da hauka gaskiya ta faɗa bayar Allah gaskiya kika faɗa eh ai alfununu junun aljununu fununun shi ne irin abin da ibn al-qayyim yake ambatawa a nan wajen akwai nau'in rashin hankali tare da mutumin da yake saba wa Allah yanzu mutumin da zai tara dukiyar jama'a ya ɗebe ya ci gaba da ɗebewa kuma yana ga jama'a suna shan wahala kuma abin da ya dame shi ya zama sadist kuma fa abin da ya tara nan ba zai amfane shi ba watakila gidaje ya saya a ingila waɗanda ba a shigansu ba kowa sai dai biya kuɗin masu bayan fulawa da kula da gidan kuma ya dinga biyan haraji kasan ingila su akwai haraji eh akwai haraji sai rinka biyan haraji to don Allah yanzu irin wannan shi kudin bai amfana wala Allah idan ya rasu ƴaƴansa za a iya musu wala wala wala wala a basu da dan kadan sauran kuma a mallake ya ga an yi musu a baya ko ba a yi musu ba an yi musu a baya kuma amma wasu ba su daina ba to akwai alamar hankali anan to fa shine ibnu al-qayyim yake ga mana to haka din nau'in sako ko da karamin sako ne mutum ya dage yana yi yana yi yana yi yana akwai nau'in taɓi tare da shi inda har shi musulmi ne saboda ya san aƙiba na irin waɗannan abubuwa to ya ce wannan ta wannan gefen kenan wa amma ta'athiruha fi nuqsanil aqli al-ma'ishi amma tasirin da laifuffuka suke yi fi nuqsanil aqli wajen tauyewa hankali al-ma'ishi na yanayin rayuwa hankali na gudanar da rayuwa kowa yana da hankalinsa na gudanar da rayuwa ko yanzu dabba ita abincinta tana binsa ne ta wajen instinct yadda abin nan ilhamin da Allah yake mata na ina abincinta yake shi yasa tsuntsu idan ya tashi daga shekarsa bai san a ina abincinsa yake ba shi bai adana ba shi ba shi da kasuwar da yake zuwa ya ci shi ba shi da wasu wajen da ya san ana zuwa a hallara ai kaza amma tashi zai yi wannan instinct din nasa abin da Allah yake nusar da shi na ilhami to shine zai nuna masa inda zai je shi ya ci abinci abincin sai kuma samu abincin ya ci shine annabi ya kwatance laula tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghadu khimasan wa taruhu bitana kage sai ta fita da dakalallan makoshi amma sai ta dawo makoshinta shine Allah ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati to kaga ilhamin da ake mata kenan shi yasa zuma daga ta ɗan ji ɗan ƙanshi scent za ta iya detectin ta ina yake furanni nectar ɗin nan nasu take tsotsa so za ta tashi kawai sai je sai ta tsotsota kai ma in ta ji ka saka turare daga nesa zai ta ji ƙanshin sai ta taso daga can nesa inda take ta san mata furanni ne sai ta zo ta ga wani ƙato ne ashe idan tana ma buhu ka tsoro ta kake mata duka ita kuma sai tsammata yanzu faɗa kake da ita sai kuma ta atakin ɗinka da haka yanzu ma ta zo ka daure ka rabu da ita kawai tana ta kyakkyawa ya karka kula ta in za ka iya tonan shi ne ya ce amma tasirin laifuffuka ta wajen nukusanar akalin ma'aishi tauyewa hankali na ɗalabul ma'ash al'akalin ma'aishi da ake magana a nan wajen shi ne ai a tafkir fi misalihin duniya wa ɗalabul ma'ash tunanin da mutum yake yi na neman duniya da kuma yadda zai je shi da nemi abincinsa da kyautata abubuwa akwai wanda ya kubuta daga irin wannan na'am ai an kimsa wa ɗan adam kullum in ka tashi da safe in ka gama azkar ɗinka a masallaci in kai karatun alkur'aninka da ka fito kana dawowa gida tunaninka na farko wala Allah to yau kuma da me za a karya ne akwai abin karyawa in akwai abin karyawa to baka tsorata ba hankalinka a kwanci alhamdulillah ba matsala da karfin jiki za ka shiga gida amma idan kuma akwai matsala to anan kuma sai ka ga yanzu kwakwalwarka kuma ta soma caji an soma haɗa touches damuwa ta soma shiga kenan ina za a samu kaza ina za a samu kaza wala Allah sai ka fantsama sai ka tafi kuma nema wala Allah wani abu wanda kake so ka zauna ka yi na karatu na munazara yanzu dalabul ma'ashi ya kaɗe ma hankali wala Allah katangar ka ce damana ta zubar subhanallah Allah ya tsare ka tashi kana ta faɗi tashi ina za a samu bulo ɗin da za a zo a sake gyara wannan katanga a gyaggyara ta wataƙila sai ka ji a ce ah wani yau ba mu ganka a darasi ba wallahi katanga ce ta faɗi yanzu ai ta shagaltar da kai ko ba haka ba to kaga irin waɗannan abubuwa shine al-aqlul ma'ishi tunanin da mutum yake yi na yaya zai kyautata duniyarsa kasuwar da zaka je ka yi wajen aikinka na gwamnati da zaka je ka yi an baka wani assignment da zaka aiwatar lokaci kaza baka aiwatar ba kana so ka cimma lokaci to duk wannan shine al-aqlul ma'ishi duka waɗannan suna fadawa ne karkashin sa mun gane to sako yana yin yana atakin wannan gefen ma yana yin barna shi ne ce wa amma ta afiru fi nuqsanil aqlil ma'ishi amma tunani wato tasirin da sako yake wajen tauyewa mutum hankalinsa na kokarin tunanin yadda zai kyautata rayuwarsa da neman abinci yace falaulal ishtiraku wannan kenan inda ba dan an yi haɗaka ba akan wannan me nake nufi falolal ishtirak ai ma'ana yana nufi ba dan cewa kowane mutum yana da wannan ba ko wanda ya kubuta daga wannan kowa yana da shi almuti'u wal asi mai bin Allah shi ma yana da wannan kokarin na talabul ma'ash din at-tafkiru fi talabil ma'ash kowa yana da shi mai sabawa Allah ma shi ma yana da wannan haka abin yake ko to inda ba dan Allah cikin jarrabawarsa ya jarrabi mutane baki ɗaya kowa an yi ishtiraki a ciki ba. Fi hazan nukusan a cikin wannan tawaya ba, saboda mai bin Allah shi ma in ya tashi yana tunanin ya je shi ya nemi abinci, kuma wani lokaci zai iya yin mantuwa. wani lokaci zai iya gafala wani abu ne da ya dace ya yi bai samu ya yi shi ba a kan lokacinsa ya gafala shi ma mai bin Allah hakan yana samunsa ba mai sabo ne kawai haka take samunsa ba to shi ne abin da yake nufa laulal ishtirak inda ba dan Allah ta'ala ya tara dukkan mutane akan wannan jarabawar kan wannan tawayar ba kowa yana da irin nasa shine ce falawlal ishtiraku fi hadha nuqsan ba dan an yi tarayya a cikin wannan tawayar ba siffa ce ta dan adam la zahara limuti'ina nuqsanu aqli asina wato inda ba dan an yi tarayya akai ba kenan jawabu laula inda a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da masu biyayya su ba su da wannan tawayar. A ce kai baka da wannan tunani da zai ɗauke maka hankali wajen neman abinci, ko kuma ba a sanya maka mantuwa ba, ko kuma ba a sanya maka gafala ba, saboda kai mai bin Allah ne inda a ce masu bin Allah ba su da wannan siffarsu, a ce masu saƙo ne kawai aka bar musu. To shi ne ya ce, La zaharar mute'ina, nukusanu aqli asina. da tawayar hankalin masu sabo a cikinmu da ya fi bayyana ma ga masu bin Allah. Allah sa an gane wannan magana. Wata magana ce very philosophical. Eh, ko ce ba philosophical, very psychological. A bace wanda ake sarƙaƙiyarta na magana. Inda ba dan mutane sun yi ishtiraki a wannan janibin ba, da a ce masu biyayya ga Allah su ba su da wannan tawayar, su ba za su yi mantuwa ba, su ba za su yi gafala ba su ba za su yi tunani da kashe lokaci wajen neman abinci ba da a ce su ba su da wannan to da anan ne ma asalin barnar da saƙo ya yi wa masu lin laifi zai fi bayyana ta wannan janibin a kansu to amma da yake kaima wani abu ya shafe ka na wannan shi saka ba za ka ga abin a fili sosai ba in ka gan shi ma to bai kai yadda ka gan shi wato bai kai matsayin yadda ya kamata ka gan shi ba 100% ka gani ba Allah sadi an gane bayanin sai ya ce walakin nalja'iha ta amma amma annobar gama gari ce me yake nufi ai ita wannan tawaya da Allah subhanahu wata'ala ya sabbaba ita wannan wato a nuqsanul aqlil ma'ishi da ake samu a dalilin waɗancan a tafkiru fi masalihid dunya wa talbil ma'ash da makamantansu an-nisyan al-ghafala da makamantansu ta game kowa shi ne abin da yake walakin nalja'ihatu amma amma annobar ta game kowa me yasa saboda duniya ai darul ibtila'i ne gidan duniya gidan jarabawa ne inda ba wannan to ina za iya jaraba kan sosai da ba mantuwa da ba abin da zai kade maka hankali to ina za a jaraba ka ai sai in akwai mantuwa akwai abin da zai kade ma hankali ai shi saka Allah subhanahu wataala sai ambata waɗanda suke ɗauke hankalinsu a kayan sallah su ne ya ce fawailun lil musallina ko allazina an salatihim sahun kuma Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu to ka sai aka ce karka bi shi ai anan jaraba saboda shi ya kasa cin jarabawa to anan ne abin yake wani abin da zai kade maka hankali sai ya zo ana cikin hada-hadar kasuwa kasuwa ce ga ciniki customers ta ko'ina sai cin aka ce hayya alasala wani ho ba zai ji ba an yi hayya alasala ma wallahi kunninsa bai ji ba saboda in ya jin ma shaidan zai shagaltar da shi da waɗannan to kaga anan jarabawa take ga falak kenan to ai ne ce walakin aljaihatu amma ita wannan annobar ta ga mai kowa eh sai dai ba a mataki ɗaya ba waɗansu suna samu su yi faɗa da nasu mantuwar tasu za su samu su yi fada da ita duk da cewa dai Allah baya kama mutane akan mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ghufira li ummati al khada'u wan nisyan to don haka ba a kama mutum akan mantuwa to amma ga falafa wasu suna overcoming dinta ba za su yadda wani abu ya kade musu hankali daga abin da yake muhimmi ba duk abin da ake aiwatarwa ba za su yadda lokacin sallah ya wuce ba su ayi ta ba duk abin da ake yi ba za su yadda lokacin da ya dace su yi kaza kuma ba su yi ba to kaga nau'i mataki-mataki ne waɗansu yadda suke fada daga falarsu ba ta kai yadda wasu suke yi ba wasu kuma suna fada daga falarsu sama da yadda waɗansu suke yi da aka zaga wani waje shi wani yana na very conscious very conscious duk lokacin da abu yake faruwa da ya kamata ya kaza ya faɗaka zai aiwatar to wani kuma za ga sakacinsa ya fi yawa to ai matsayinsu ba ɗaya ba ne mun gane ko to shi ne malam ya ce waljununu fununun ai ita nau'in haukar nau'i-nau'i ne mataki-mataki ne don haka masu saƙon Allah dai babu wanda ya fi gafala babu wanda ya fi rafkana babu wanda ya fi samun tawaya a wannan hankali na alma'ashi al'aƙalul ma'aishi sama da shi saboda za ka ga mutum zai iya wadda lokaci tun daga farar safiya hantsi an zo an zauna zai iya kaiwa har magarba ba abin da suke sai ludo ba abin da suke sai karta ba abin da suke sai abubuwa irin wannan na sharholiya za su iya aiwatar da haka ko da ko waɗansu sun tashi sun yi sallah a ciki waɗansu kuma za ga ba su damu da sallar ba to kaga waɗanda suke aiwatar da sabo sun fi gafala eh sabo ya fi gafalantar da mutane sama da komai to shine abin da malai yake ambatawa ana tasirin sabo wato fi nuqsalil aqlil ma'ishi kai ko ba sabo ba yanzu wanda yake bai damu da sallah ba mai sabo ne ko ba mai sabo ba to ba sai sabo wanda yake na aikace ba ko da sabo na ma'ana bai damu da sallah ba don haka idan ya shiga hidimarsa ta duniya shi babin da wani wallahi in aka tashi a hidimar siyasa kawai ana rangadi rangadin siyasa idan aka tashi tun daga farar safiya da hantsi ya san abinci mai kyau kasan sun iya cin abinci su samu abinci mai kyau wanda ba za ma su nemo na sai dai ruwa wallahi za su iya kaiwa har karfe biyun dare kewayawa ake a if din da za a yi zaɓe daga wannan ƙauye su shiga wancan ƙauye daga wancan ƙauye su shiga wancan ƙauye wallahi wani sai a kai karfe biyu bai sallan azahar ba har zuwa isha yanzu kaga ai ya samu tawa al'aqalul ma'ishi ko bai samu ba neman abinci ne yake yi a fassararsa amma kuma sai ya yi masa barna a hankalinsa shin abin da zai samu a cikin siyasan nan ya kai abin da zai samu a wajen Allah inda ya kiyaye dokarsa ya kiyaye sallah akan lokacinta shin abin da yake tsoron zai rasa ina ƙuri'u ne da cin zaɓe abin da yake fargaban zai rasa shi ya saka yake ya kiyaye dokar Allah abinda zai rasa nan ya kai abinda zai rasa a wajen Allah a dalilin kin binsa wajen kiyaye dokarsa yayi sallah akan lokaci to akwai hankali anan ashe ma'auninsa bai zan mai kyau ba to shine abin da ake ta kokarin nuna mana akwai tawaya na hankali ko da ana ganin mutum lafiyayye ne mai hankali amma ma'aunansa irin na mahaukata ne shi yasa Allah ta'ala yace wa ma yadhakkaru illa ulul albab ai ba masu wa'astuwa sai masu hankali wa ma ya'lamuha illa alimun ko ya ne ne ai yace wata aya Allah yace fattaqu fattaqu fattaqullaha ya ulil albabi ku ji tsoron Allah ya ku masu hankali malam yace wa ya ajaban akwai abin mamaki ya abin mamaki lau sahhatil uqulu inda hankulan mutane sun kyautata la'alimat da hankalin mutane ya san anna dariqata hasilil ladzati hanyar da ake samun jin dadi wal farhati da farin ciki was sururi da annashwa wa ibil aishi da rayuwa mai kyau inna ma fi huwa fi rida'in ana samunsa ne cikin yarda minan na'imi kullihi fi ridahu yarda cikin ni'ima baki ɗayanta da take ƙarƙashin yardar Allah ana samunsa ne ƙarƙashin yardar Allah wal alam wal azabu kullihi shi kuwa raɗaɗi na rayuwa da azaba a rayuwar duniya da ta lahira baki ɗayansa fi sakhatihi wa ghadabihi yana cikin fushin Allah ne da kuma azabar Allah wato da fushin Allah as-sakhat wal ghadab duk bi ma'ana duk abin da ya sabbaba fushin Allah to anan ne azaba take jin dadi da farin ciki da annashuwa da rayuwa mai dadi kuma ana samun ta ne karkashin yardar Allah fa fi ridahu qurwatu qurwatul uyun fa fi ridahu qurwatul uyun a cikin yardar Allah ne ake samun sanyin idanu mana duk abin da zai daɗaɗa maka shine da a ce qurwatu ayn to a cikin yardar Allah ake samun sanyin idanu wa sururun nufus ana ake samun annashuwa na rayi ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ce da tuna Allah da binsa ne zukata suke samun nutsuwa wa hayatul qulubi musani kuma rayuwar zukata walazzatul arwahi da jin daɗi da rayuka suke yi waɗibul hayati wato da kuma rayuwa mai daɗi walazzatul aishi duk ma'ana ɗaya ne rayuwa mai daɗi wa atayabul na'imi da kuma ni'ima wacce take mafi tsafta mafi daɗi duk baki ɗansu ana samun su ne wajen bin Allah subhanahu wata'ala to waɗannan ababe baki ɗaya da aka ambata mimma lawuzina minhu mithqalu zarwatin bi na'imid dunya yanzu misali hayatul qulubi zuciya ta zan araye lazzatul arwahi zuciya ta zan tana cikin jin daɗi ruhin mutum ya zan yana cikin jin daɗi soul ɗinsa wa hayati rayuwarsa ta zamanto mai tsafta lazzatul aishi rayuwa ta zamanto mai daɗi atyabun na'imi ni'ima wacce tafi daɗi tafi kyau mimma lawuzina minhu mithqalu zarwatin irin wannan da ake samu ƙarƙashin bin Allah da za a ciri gwargwadon abinda zai kai ƙwayar zarwa a ce za a auna shi bi na'imid duniya da ni'imar duniya kuma gabaki ɗayanta lam yafi bihi da bai cika ma'aunin ba mun gane abin da ake faɗa? mun gane da gaske? wato zuciyar mutum tana samun rayuwa ne da bin Allah haka ne ko? ai mun san mun akwai alƙalbul mayitu akwai kuma alƙalbul hayi zuciya rayayya akwai zuciya kuma wacce take matacciya to zuciya matacciya ita ce ta kafiri ko akwai kuma zuciya rayayya ita ce tawa ta mumini akwai alƙalbul marid zuciya mai jinya ita kuma tawa kenan masu sabo masu sabo nau'o'in sabo su ne suke da alƙalbul marid to don haka zuciya ta zarayayya imani kenan haka ne ko lokacin da mutum ya zamanto yana bin Allah subhanahu wata'ala iya bi ya sallama ma Allah to Allah zai sanya wata rayuwa a cikin zuciyarsa irin waninsa bai sami irin ta ba sannan lafatul arwah ruhinsa ya zamanto yana jin daɗi ruhi ba jiki ba ruhi idan ruhi yana jin daɗi to shine in yana biyayya ga Allah yake samu ƙarjin annashuwa in yana karatun alkur'ani to anan ne yake samun nishadi in yana bin Allah subhanahu wata'ala anan ne yake samun karsashi baya jin kiuya idan ya tsaya da daddare yana sallah yana bauta ma Allah to sai ji rayuwarsa tana ƙara annashuwa ba mai samun wannan sai wanda yake bin Allah wanda yake sako ya masa katutu ko sallan azhar aka zo za a yi sai ya ji kunci a ransa yana ga liman ya kuntata wa mutane ya ja sallah da yawa ko da ku sallan na cikin minti goma aka yi daddaita shi gani zai an tsawaita to don haka wanda ya samu irin wannan hayatul qulub ya samu wannan lazatul arwah ya samu duk waɗannan ababen da aka siffanta ɗibul haya lazzatul aishi wa ɗayabul ni'am wa ɗayabul na'im da muka ambata ɗin nan to cikin abin da Allah ya bashi a dalilin imaninsa da za a ɓamɓaro ɓangarensa mithqalu zarwatin daidai da ƙwayar zarwa sai a ciro irin wannan annashuwar da mumini yake cikinta sai a auna ta da jin daɗin duniya baki ɗayansa amma babu irin wancan bin Allah to shi ne ce lam ya fi bihi da ba zai cika masa ma'auni ba wancan ɗan jin daɗi daidai da ƙwayan zarwa na mai bin Allah ta waɗannan fannonin da wallahi sai ta kera wancan jin daɗin duniya baki ɗayansa abin ya fito ko? ai mai jin daɗi na duniya ya tara dukiya ya tara mulki duk inda ya sa gaba nan zai yi duk abin da yake so nan zai yi ya kewaye duniya a lokacin da yake so ya aiwatar da in yana so a kashe ne a kashe kuma ba abin da za a yi ina dai shi ne ake cewa jin daɗin duniya ko a ce babu ya shi shi ne ya fi kowa the richest man in the world da waye da waye duk irin waɗannan abubuwan da aka tara a cikin dispose an tara duk baki ɗaya na imin duniya to inda ana ga yana jin daɗi ko to inda za a ciro daidai da ƙwayar zarra na abin da mumini mai bin Allah Allah ya tara masa tsabta rayuwa da jin daɗin rayuwa tare da matsayin da ake ganinsa komin ƙasƙancinsa da za a ciro wannan annashuwar tasa da walwalar tasa da kwanciyar hankalin nasa da jin daɗin da yake yi na rayuwar duniyar ma a ciro daidai da ƙwayar zarra a auna da wancan na mai jin daɗin duniya gaba ɗayan to ba zai rinjaye shi ba shi ne abin da ake faɗa ai na taɓa ambata mai na taɓa ga wani bidiyo clip na Elon Musk Elon Elon Musk Elon Musk shi ake cewa har yanzu shine mai kuɗin da yake kasan naɗi ne ai har yanzu shine yafi kowa kuɗin ko to na eh to na taɓa ganin wani bidiyo clip ɗinsa wallahi ana abin nan da shi cikin takaici ake ta yanzu yaya kake ji kai ne kafi kowa duniya yadda mutane suke ganin ka sai ka da baki fuskar sa amurtike alama akwai rashin jin daɗi tare da shi a fuskar tasa sai ya ce eh mutane suna gani na kuma da yawa suna aspiring ya ce amma abinda zan gaya wa mutane kada su fatan su zamani ya abin da ya ce kenan ya ce kada su fatan su zamani to don Allah akwai annashuwa nan ya faɗa ne watakila ko su abubuwa ƙarƙashin abin yana tsoron faɗa ne saboda iyayen gidan nasa kasi wani kaza to don haka duk abin da za a yi shi wajen sabo yanzu waɗanda suke aikata sabo ko waɗanda suke tara kuɗi da bai halatta ba imma ta cultism imma ta ɗiban kuɗin al'umma imma ta fashi da makami imma kidnapping ba muna ɗaka gemu na waje su suna cikin gari suna sanya waɗancan suna yi suna babba su kwaba da waye da waye don Allah a cikin nishaɗi suke wallahi ba sa cikin nishaɗi a cikin wahala suke da fargaba da tashin hankali ya hasabu na kulla hatin alaihim haka Allah ya faɗa game da munafukai duk tsawa za su tsammata a kansu za ta ji faɗa duk lokacin da aka yi girin girin aya za ta sauka shi kenan za ta tsammata su za a tona asiri duk lokacin da suka ji tsaye an ce ai an samu wani abin nan dss ta samu wani kaza ko kuma an samu wani ji za su yi asirinsu yau zai tono haka lamarin yake to shi ne abin da yake faɗa bal ya ce kai bari ma idan hasalalil kalbi min zalika aisar nasibin ai dukiya idan ta sami zuciya idan ta sami aisaru nasibin wato min zalika aisaru nasibin ta samu mafi karancin rabo ma na wancan dadin da aka ambata wanda ake samu abin Allah lam yarda bid dunya wallahi ba za ta yarda da duniya ba ai ibn taimiyar rahimahullah yake ambatawa ya ce sarakuna wa abna ulmuluki da 'ya'yan sarakuna da sun san abin da muke cikinsa na annashuwa ya ce larjaladuna alaihi bisiyufi da sun zo sun yi fada da mu da takubba don su kwace annashuwar da muke tare da ita shi fa a kurkuku ya mutu a kurkukun ma an tona rami an jefa shi amma ya ce sarakuna a lokacin aisu suke mallakan duniya sarakuna da 'ya'yan sarakuna da za su san annashuwar da muke cikin teci wallahi da sun zo sun yaƙe mu da takubba don su kwace mana ita amma abin a ina take a zuciya take ba a waje take ba ba isa kwacewa ba mai cire ta saiwa sai mahalicinta to shi ya sanya musu a cikin zuciya da ya ce alabi zikirlai tatma innul qulub ai dumani na tabbas tana nan ga mai bin Allah da tuna Allah da yin abin da Allah ta'ala yake so sai Allah ya sa masa wata irin nutsuwa a zuciya wanda wani ba zai sami irin ta ba in ba shi ya aikata irin abin da ya aikata ba to shi yasa nan yace bal ba ma a bashi kabakin ta ba idza hasala lil qalbi min zalika aysar nasibin zuciya idan har ta samu mafi karancin rabo ma na irin wancan jin dadin lam yarda bid dunya wa ma fiha ba za ta taɓa yarda da duniya da abin da yake cikinta a ce wai a bata iwadan minhu ko audan minhu ya zamanto musaya ne ga wancan ba a ce za a kwace masa wancan jin daɗin da imani ya sa masa yanzu a bar shi kawai kuma sannan a bashi duniya da fitintunin da suke ciki wani ba zai karɓa ba wanda ya ɗanɗana wancan ba zai yarda da shi ba ya fi yarda da wancan ɗin eh ya fi yarda da wancan ɗin a yi a dacin muna yara a cikin ƙaramin sani ko kumi ne a firamare ko ai akwai labarin ɗeran birni da ɗeran daji haka ne ko mai ɗeran daji ya ga ɗeran birni kun manta ni ban manta ba ba haka ya faɗa ba to yace lam yarda bid dunya wa ma fiha awdan minhu wa ma hadha tare da wannan fa huwa yatana'amu bi nasibihi min ad-dunya ba fa kuma shi ma an raba hana masa raban sa na duniyan bane shi mai bin Allah wancan a shi kadai aka bayar mai bin Allah kawai Allah yake bashi a zuciyarsa ya samu wata nutsuwa da wata dumanina shi ba abin da zai daga mar hankali inna amrahu kulluhu lahu khair haka annabi yace ko in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu shi yasa ibn qayyim al-jawziyya yace ai nafsul mu'min tana tafiya ne a tsakanin waɗannan fukafukai guda biyu ash-shukr wa sabr ash-shukr wa sabr rayuwarka in mutum rayuwar musan ta fita daga cikin wannan to ya tuhumci kansa kulli rayuwar mumini tana kasancewa tsakanin fukafukai biyu ne da fukafukai biyu take tafiya as-sabr wa shukr ash-shukr wa sabr ash-shukr ƙara bin dokar Allah idan Allah ya masa ni'ima ya tuna ni'imomin da Allah ya masa sai ƙara bin Allah ya tuna yanzu fa yana da lafiya wasu suna asibiti sai ya ƙara bin Allah ya tuna ya ci abinci wasu ba su ci ba sai ya ƙara bin Allah sannan asabar sai Allah ya jarrabe shi wuni aka yi aka sake wuni bai ɗaura tukunya a gidansa ba yayansa suna ta kuka talauci ba shi da daɗi Allah ya jarrabe shi da wannan to sai ya haƙuri ya san daga Allah ne kuma yana fata daga wajen Allah kuma bai fasa nema ba jinya ta same shi ya san daga Allah ne bai ce wannan ya dora masa ba jarinsa ya karya ya san daga Allah ne bai ce wannan ya dora masa ba to kaga mumin ne yake samun irin wannan kawai a zuciya kuma abin yake to kaga wancan abin da aka ambata mumini yana mora wanda da za a bada duniya da abin da ke cikinta ba zai taba yarda a musanya masa da duniya kuma ya rasa wancan jin dadin ba to yana tare da wancan jin dadin da Allah ya bashi a zuciya kuma fa a duniyar ma ba a bar shi haka ba wa ma'a hadha tare da wancan abin da Allah ya kebe masu imani da binsa da shi fa huwa yatana'amu bi nasibihi min ad-dunya shi ma yana jin dadi da dan rabansa da aka bashi na duniya wancan ya je shi yayi fashi ko yayi abin da ya aikata ko yayi sabo ya more iya abin da yake so ya aikata shi kuma ya tsaya shi ma Allah ya bashi iya nasa haka ne ko shi ma Allah ya bashi iya nasa shi ma ba a hana shi ba zai samu ruwan da zai kurba zai samu dan abinci ko da rogo ne wanda zai sa bakinsa shi ma ya ci kuma zai samu wani waje ya shimfiɗa bargonsa ya kwanta zai samu wani abu da zai sirtar cikinsa ko da ku ragga ne ko da ku an yi mata faci-faci zai samu shi ma ni'imar duniyar da ba a hana shi ba kuma watakila ma shi ma a ba shi ƙari watakila a ba shi ma rabo mai gwaɓi na duniyar amma bai kaɗe mar hankali ba saboda bin allah shi ne muhimmi to kaga yanzu shi ya yi riba nawa ya yi riba biyu ya yi riba biyu shi kuma wancan ya yi asara nawa ya yi asara biyu domin jin duniyar ma bai ji daɗinta ba saboda sabon Allah yana hana mutum jin daɗin duniya jin daɗin duniyar ma bai ji daɗinta ba to kaga ya ce wa ma'aha za fa huwa ya tana'amu tare da wancan abin da Allah keɓe shi da shi kuma yana ni'imtuwa har ilo bi nasibihi min duniya da rabonsa da aka ba shi ma a duniya a azamu kuma mafi girman jin daɗi min tan'imil ko mutrafi na fiha sama da ni'imtuwar da masu alfahari da saƙon Allah suke yi a cikinta ai wannan kan ya fito fili baya buƙatan dogon bayani wala ya shubu tana'umuhu bi zalika alhazzal yasira ما بذلك الحظ اليسير بذلك الحظ اليسير نعم ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمؤارضات an ce bayan abin da Allah ya keɓe mumini mai bin Allah na ni'imtuwa da yake samu irin wanda ba wanda yake samu wannan sai mai bin Allah tare da haka kuma an ba shi rabonsa shi ma na duniya da yake ni'imtuwa da shi to sai kuma aka ce wannan abin da yake ni'imtuwa da shi kuma a nan duniya ɗin ma wala ya shubu ta na'umuhu bi zalikal hazzi ni'imtuwar da yake da wannan rabon da aka ba shi na duniya al-yasir wanda yake kaɗan bai garwaya bai gurɓata ya shubu bai gurɓata ma ya shubu ta na'umul mutrafina abinda ya gurɓata jin daɗin masu alfahari a duniya da saƙon Allah ba min alhumumi na damuwa da suke fadawa ciki wal ghumumi da takaici da suke fadawa ciki wal ahzani da bakin cikin da suke fadawa ciki wal mu'aradat da wasu abubuwa ma da yawa da suke bujiro musu na rayuwa wanda zai hana su jin dadin da suke cikin nasa domin shi wanda yake bin Allah yana morewa da abin da yake da shi yi dan abin da Allah ya bashi yana morewa da shi in abin nan dan abincin da ya samu ya kai gida aka sarrafa masa matarsa ta kawo masa yayi godiya ga Allah in abin nan gwado so ne ma aka kawo masa haka zai ce godiya ga Allah hankalinsa kwance shi kuma wancan an sa masa duk irin nau'o'in abincin da yake bukata a gidansa da makamantansu amma yana fargaban ya ci gani yake hajiya ta samar magani ko ba haka ba ne sai ya ci bakinsa dai sa ci amma shi sai dai je shi wani otel ya ci yana ga cewa ta samar wani magani shi wancan sai hau kekensa ya kewaye ko ina yadda zai kewa lungu-lungu sako-sako ya kafe keken a wani waje in ma bacci ya same shi ya kwanta a gindin bishiya ya bacci shi kuma wancan ya tafo sai dai ɗauko bulletproof kuma bai isa ya fito cikin jama'a ba yana fargaba sai da masu tsaronsa to don Allah zuwa yake more daɗin duniya tsakani da Allah yake morewa wancan shi yake morewa saboda ba shi da fargaba yana da kwata kwanciyar hankali tare da shi kuma ɗan abin da yake da shi yana more abinsa na'am yace bal kai bari ma kad hasala alal alal na'imain ai shi ne bin Allah da Allah ya hada masa wancan kwanciyar hankalin shi ka ai ya samu ni'ima nau'i nawa shi yasa yace kad hasala alal na'imain wadanne ne ni'ima guda biyu na'am ni'imar duniya da lahira to malam yace kad hasala ala na'imain wa huwa yantazir na'imain akharain a'zamu minhuma to wadanne kenan yace shi kan wannan ya samu ni'ima nau'i biyu kuma yana shauraron ni'ima guda biyu waɗanda suka fi waɗancan ɗin ma girma kaga nan ni'ima ta farko da ya samu ai a baya duk an ambata ya samu ni'ima ta ɗuma'anunatul qalbi zuciyarsa ta samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali lazzatul aishi ɗibul haya da makamantansu da kusaci zuwa ga Allah da kwanciyar hankali game da ubangijinsa shi ba abin da ke daga masa hankali daga abu ya faru kawai zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadha wa khulub li khayran minha in musiba ta same shi kawai hankalinsa nan da nan zuciyarsa ta tafi zuwa ga Allah kaga wanda ba irinsa ba shi idan wani abu ya faru kawai zai ce waɗansu ne abokan aiki ne suka samar hannu sun sa shi a gaba suwana suwana ɗin nan nima ba in tashi a tsaye yanzu shi kaga ba shi da nutsuwa a zuciyarsa to kaga wancan shi kuma ya samu ni'ima guda biyu ya san nutsuwa a cikin zuciyarsa ita ce ni'ima ta farko kenan ko sannan kuma wato imani kenan shine abin da ake nufi dumaniyatul qalbi ya samu al-yaqin wal iman sannan nabi kuma ya samu wato ni'matul aish ni'ima ta rayuwa dan abin da ya samu yakan more shi gwargwadon abin da Allah ya bashi kuma ya godiya ga Allah baya rainawa zai iya amfana da abin da Allah ya bashi ta hanyar da ya dace baya butulci ma ubangijinsa ba a hana shi na duniyar ba dan da saboda yana bin Allah ba a hana shi abinci ba kuma ba a hana shi wajen kwana ba ko mun kaskanci wajen kwana ba a hana shi kaza da kaza da kaza ba kuma zuciyarsa ta samu nutsuwa to kaga imaninsa wanda ya bashi nutsuwa a zuciya da kuma ni'matul aish to yanzu ya samu ni'ima guda biyu sannan kuma sai ya ce wa yantaziru na'imaini akharaini kuma yana shauraron ni'ima guda biyu har ilau a azamu minhuma waɗanda suka fi waɗancan na bayan girma su ne waɗanne wato nema guda biyun su ne abinda imin alƙaim yake nufi wallahu alam ni'ima da zai samu a hayatuhul barzakhiyya a kwanciyar barzahu ainihin ma abu biyu ne ko dai a samu ni'ima ne ko a samu ni'ima ko imman ni'ima imman ni'ima to kage zai samu ni'ima fi hayatihil barzakhiyya sannan kuma ni'ima ita ce ta gaba shiga aljanna wa ma ya hasulu lahu fi khilali zalika kuma tare da abin da zai same shi a sasannin waɗannan ni'imomi guda biyun min al'alami na raɗaɗin rayuwa tare da cewa yana zaune a duniya yana samun nutsuwa a cikin zuciyarsa akwai wani abu kuma wanda zai zo masa mai raɗaɗi wanda ba mai daɗi ba ko ba haka ba musiba sai ta zo masa ta same shi karayan arziki ko talauci a jarabe shi ko a jarabe shi da jinya ko a jarabe shi da wadansu fitintunu ko ya samu mungu makwabci wanda zai dinga tsangwamarsa ko ya samu kaza da saurakin su duk waɗannan fitintunu ne na rayuwa wanda za su taba masa zuciya amma kuma dumaninar da yake da ita da ubangijinsa ya sa masa to wannan ba za ta sa wannan ya daga masa hankali ba to duk da wannan radadin da yake samu khilala zalika min al'alam ba zai hana shi samun waɗannan ni'imomi nau'i guda biyu ba biyu a duniya biyu kuma a lahira ya ce fal'amur kama ƙala ta'ara domin al'amuran kama yadda Allah ya faɗa ne ko da kuna bin Allah Allah ta'ala zai jarabe ku ai ya ce wani balokun bishar wal khair fitna ko wannan ayar da ibn al-qayyim ya kawo suratul nisa Allah ya ce in takunu ta'lamuna in kun kasance kuna jin radadi a jikinku a dalilin yaki in an sare ku za ku ji zafi kuma a kashe ku a kashe ‘yan uwanku ku ji zafin mutuwarsu fa innahum ya alamu ne kamata alamu to su ma kafira suna jin raɗaɗi in kun sare su kuma suna jin zafi su ma idan an kashe musu ‘yan uwa amma ba su fasa yaƙar ku ba watar juna min Allahi ma la yarjun ko kuma kuna fatan abinda su ba sa fata a wajen Allah shine me shine shiga aljanna kaga nan Allah subhanahu wataala ashe ya nuna kenan ibn qayyim yana nunawa duk da bin Allah da bawa yake yi da dumanina da yake samu a cikin duniya da kuma lazzatul aish da yake samu wanda mai sabon Allah baya samunta to bai hana kuma ya samu wani abu wanda zai sanya masa radadi a cikin wannan sasannin waɗannan wato khilala zalik a cikin waɗannan jin daɗin nasa da yake ba zai san waɗansu abubuwa da Allah zai jarrabe shi domin alƙawari ne na Allah da masu ya jarrabu mutane wani bulukun bishar wal khairu fitna wani ya ce fala ilaha illallah ai ba abin bautawa cancanta in ba Allah ba ya ce ma an kasu aqlu ma an kasu aqlu man ba ad-durwa bil bur bil ba'ar ma an kasu aqla ma an kasu aqlu man ba ad-durwa bil ba'ar me ya tawayar hankalin wanda ya sai da mulmulan zinare da mulmulan kashin dabba mulmulan zinare sai ya bayar sai aka bashi mulmulan kashin akuya akwai hankali tare da shi to wannan yana kwatanta wanda ya sai da lahirarsa ne ya karɓi duniya don duniya ya sai da lahira don duniya to kama wanda ya sai da mulmulan diamond ne da mulmulan kashin akuya da aka ba shi guda ɗaya shi ma wasamaka birwaje ina hankali ga wanda ya sai da kifi aka ba shi toroso kashin saniya wa murafaqatal ladina an'ama Allahu alaihim ina hankali ga wanda ya saida tarayya da zai yi tare da waɗanda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyina annabawa was-siddiqina da siddiqai wash-shuhada'i da shahidai was-salihin da salihan bayi a cikin aljanna tarayyar da zai ya zauna tare da su a cikin aljanna amma sai saida ta بمرافقة الذين غضب الله عليهم يب سيدا تا da zamantakewar da zai da mutanen da Allah ya fushi da su wala anahum kuma ya tsine musu wa a'adda lahum jahannama ya musu tanadin jahannama wa sa'at masira kuma ta munana ta zamanto makoma ina hankali ga wanda wannan zabe musayan bai yi ba musayan bai yi ba kai musayan ya wuce haka ma don haka kada mutane sai da lahirarsu don duniya domin duniya shirme ce mai karewa ce ba ta da kima don haka duk daɗin da za a samu a duniya a ƙarƙashin saɓawa Allah duk kuɗin da za a samu in dai a cikin saɓon Allah ne duk wata annashuwa da za a yi in dai a cikin saɓon Allah ne to gara a batta a zaɓin lahira ubangiji Allah ya ba mu ikon zaɓen lahira Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka sa ƙarshenmu ya fi farkonmu kyau wa alaikum salam ha? haka ne almisk zan ƙara ƙarfin tabaron dama kenan turaren miski birwaji da toroso-toroso kashin dabba kenan